ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيء الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne darasinmu na 31 a littafin al'adabul mufrad littafin al'imam abu abdullahi muhammad ibn ismail al-bukhari mai rasuwa a hijira ta 256 shekara 1181 da suka shige muna roƙon allah maɗaukaki ya ƙara masa rahama wannan shi ne littafi mafi daraja ta wajen karantar da ladubban musulunci kuma wannan darasi yana karantar da mu cewa an hana dukan fuskar halitta haka ma kushe mata shari'ar musulunci ta hana a doki halitta ta fuska kuma shari'a ta hana a kushe ma halittar allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba insha Allah daga hadisi na 170 babi na 90 ya ce babu adabil khadimi babi game da ladabtar da mai hidima wannan babi yana karantar da hukuncin ladabtarwa ga mai hidima حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مخمر مخرمة بن بكير مخرمة بن بكير يا رويتو حديثنا عن أبيه دقبابانسا شين بكير بن عبد الله بكير بن عبد الله قال يتي سمعت يزيد بن عبد الله بن قصيط ناجي يزيد بن عبد الله بن قصيط قال يبعد العبار وانا أبو دياء أوكو a zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam shi wanda ke ba da labarin tabi'i ne shine yazid bin abdullah bin kusaid arsala abdullah bin umar gulaman lahu abdullah bin umar ya aiki wani yaronsa bi zahabin aw wariqin aw bi wariqin ya aike shi imma da zinari ko kuma azurfa idan aka ce al-gulam ana nufin yaro wato ana nufin bawa yana da wani bawa da ya aike shi da zinari ko azurfa fasarafahu sai wannan bawan nashi ya canza zinari din ko azurfa din fa'an bi sarfi kuma ya jinkiri ta wajen canji din wato sarafahu ila ajalin wa za haramun fi sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haramun ne mutum ya ba da zinari ya karbi wani zinari ko ya ba da azurfa ya karbi wani azurfa saboda wancan azurfan ya fi daraja ya yi ƙarin kuɗi hakanan kuma haramun ne a samu jinkiri ta wajen karba idan ma canjin za a yi kana badawa ana baka idan aka samu jinkiri ya zama haramun riba ya shiga akwai hadisai da yawa daga annabi sallallahu alaihi wasallam zahabu bi zahabi wal fiddatu bil fidda masalan bi mislin sawa'an bi sawa'in yadan bi yadi wannan ya zo cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam zinari da azurfa idan za a yi canji idan ka ba da zinari take za a baka kar a samu jinkiri haka ma azurfa to shi wannan yaro na abdullahi bin umar wanda ya ba da labarin ya ce in ma zinari ne aka aike shi da shi ko kuma azurfa da ya tafi sai ya canza wannan zinarin kaga abin da ya aikata ya saba mu shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala faraja'a ilaihi lokacin da wannan bawan ya dawo ga abdullahi bin umar fajaladahu jaldan waji'an abdullahi bin umar ya masa bulala bulalan mai zogi mai shiga jiki wato mai zafi shine alwaji' wa qala sai ya ce masa izhab ka koma ka tafi fa khuzil ladzi li ka karbo min wato nawa ka karbo min zinari na ko kuma azurfana wala tasrifu karka yadda ka canza shi wannan hadisin isnadin sa yana da kyau yana sahihul adabi mufrad hadisin 126 mahallu shahid anan shine amma al-imam al-bukhari a babin nan yana magana ne akan babu laifi saboda an yi horo ga bawa wanda ke hidima amma me ke sa ayi horo ga bawa me ke sa ayi horo ga bawa ko kuma yaro da ke maka aiki shine idan ya saba ma ainihin shari'ar Allah kada kai horo gare shi saboda ya saba maka la kai horo gare shi saboda ya saba ma dokar Allah wannan shine abin da labarin Abdullah bin Umar yake karantarwa halal ne ga wani yayi horo ga bawansa ko mai masa hidima idan ya kasance ya saba ma shari'ar Allah subhanahu wataala amma idan ya saba mishi ne fa shi kansa ba dokar Allah ba to shine hadisi na gaba yake karanta da mu wannan sai ya kawo hadisi na gaba ya fara kawo hadisin Abdullahi bin Umar don ya tabbatar da cewa ana horon yaro ana horon bawa idan ya taka dokar Allah amma kada a yi horo ga bawa ko yaro idan ya saba maka kai ba Allah subhanahu wa ta'ala حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية abu mu'awiyar sunansa muhammad bin hazimin anil a'mash ya karbo hadisin nan daga al'imam al'amash shine suleiman bin mihran sunansa an ibrahim taimi an abihi ya karbo hadisin nan daga mahaifinsa sunan shi yazid bin sharikin at-taimi shi wannan tabi'i ne ya ba da labarin abu mas'udin al-ansari abu mas'udin yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sunansa uqbatu bin amrin al-ansari abu mas'udin al-ansari qala abu mas'udin al-ansari ya bada labari yace kuntu abribu gulaman li akwai wani lokaci da nake dukan wani yaro na wani bawa na fa sami'tu min khalfi sautan sai naji wani sauti ta bayana ana cewa ilam aba mas'ud ka sani fa ya kai baban mas'ud lallahu aqdaru alayka minka alayhi lallahu aqdaru alayka Allah ya fi samun ikon kama ka minka alayhi fiye da ikon da ka samu na kama yaron nan yana jin wannan murya ta bayansa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga nesa yake faɗin wannan maganar har ya zo kusa da shi tun daga nesa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hangi abu mas'udin al'ansari yana dukan wannan bawa manzo Allah daga nesa yake faɗa masa i'lam i'lam i'lam tun yana ji muryar da nisa har da ya ji muryar ta zo kusa da shi faltafattu sai na waiga fa idza huwa rasulullah sai gashi ashe manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka duba amsar da abin da manzon Allah ya gaya masa ka sani ya kai baban mas'ud Allah ya fi samun ikon kama ka fiye da ikon da ka samu na kama yaron nan idan kana ganin kana da karfi ne yasa kake ma yaron nan irin wannan horo karfin Allah ya fi naka idan kana ganin saboda kana da dama sama da shi ne to damar Allah tana sama da naka saboda haka ikon Allah ya fi karfi a kanka fiye da ikon da kake da shi akan wannan yaro da jin maganar ya gane abinda ya aikata dai bai daidai ba kuntu sai nace ya rasulullah fa huwa hurrun liwajhillah ya rasulullah wannan yaro na yan tashi saboda fuskar Allah subhanahu wataala da jin haka ya san abinda ya aikata bai dace ba saboda haka nan take sai ya yanta wannan yaron nasa fa kada sai manzon Allah ya ce masa amma law lam taf'al amma wallahi abu mas'ud da baka yi hakan ba lamassakan naru billahi al'azimu da wuta ta shafe ka aula lafa hatkan naru ko kuwa da wuta ta lashi jikinka ko ta shafe ka ko ta lashi jikinka da dai baka yi hakan ba saboda babu abin da zai yi wanda zai zama kafara gare shi ya raba shi da wannan laifi har ya iya tsira a kiyama sai dai 'yanta wannan bawan kawai shi yasa yace masa da baka yanta shi ba wallahi da wuta ta shafe ka dan ba abin da zaka yi wanda zai kankare maka wannan laifin hadisin yana sahihu muslim sunan abi dawud sunan tirmizi kamar yadda yazo cikin al-adabul mufrad yana sahihu targhib hadisi na 2277 kaga hadisan nan guda biyu suna maka ishara da yaya ake horon yaro abinda al-imam al-bukhari yake nufi shine idan yaro ya taka dokan Allah ana horonsa shi ne abinda abdullahi bin umar ya yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta a canza zinari da zinari sannan a samu ƙari ko kuma jinkiri wajen karɓa da bayarwa wannan yaron ya tafi ya yi canji aka samu saba ma shari'ar Allah saboda haka yasa abdullahi bin umar ya masa horo wannan hadisin na gaba fa wannan bawan ya saba ma mai gidansa ne mai gidan yake dukansa manzon Allah yake faɗin haka saboda haka in kai aka saba ma mafi dacewa shine ka yafe amma idan Allah aka saba ma kana da damar kai horo babi na 91 la taqul qabbaha Allah wajhaka kada ka ce Allah ya muna na fuskarka qabbaha Allah wajhaka la taqulu innahu kabihun wato kar ku rika cewa fuska fuskar mutum tana da muni kar ku aibanta mutum ta fuskansa wannan babin yana magana akan cewa babu kyau a aibanta fuskar halittan Allah حدثنا حجاج بن ملحل قال حدثنا ابن أيينة وسفيان الهلالي عن ابن عجلان سننس محمد بن إجلان عن سعيد بن أبي سعيد كيسان المكبري الماجر أبو هريرة الله يكرم سيردا sa'id bin abi sa'id al-makburi ya karbo hadisin na wajen abu huraira anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce la taqulu qabbaha Allah wajhahu kada ku ce Allah ya muna na fuskar wani kada ku kushe ma fuskar halittan Allah wannan hadisin ya inganta yana silsilatu sahiha hadisi na 862 littafin lisanul arab mujallar na goma sha biyu shafi na bakwai yana fassara wannan hadisin da larabci idan aka ce ƙabbaha allahu wajha fulanin la tuqabbihul wajha ma'anansa la taqulu innahu qabihun kar ku cewa ne mummuna ne wannan ya zo cikin hadisai da dama daga ciki akwai inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya aibanta fuskar matarsa yana cewa wala tuqabbih karka karka aibanta fuskar matanka karka ce wance tana da muni saboda ranka ya baci wato ba a muna na halittar Allah subhanahu wataala fa inna Allah musawwiru duka halittan Allah babu mummuna babu mummuna a halittan Allah wannan shine gaskiya ana samun muni ne ta tunaninka kawai amma a halittar Allah babu mummuna domin wanda kake ganin yana da muni da za ka haɗa masanan duniya masana na duniya da mutane da aljanu ka ce su yi munin da ya ɗan kusa da wannan bai kai shi ba ba su iyawa ba'ufa talib wal matlub ka hada masanan duniya ka ce kana so su maka mummunan mutum ba za su iya ba shi Allah ma ya bada misali da kuda ne kuda daya duk masanan duniya ba su iyawa ba a ma yi misali da masana ba an yi misali ne da waɗanda ake ganin sun kai a bauta musu don haka yasa aka yi sassaƙen gumaka a madadinsu da za ka tara su ka ce su halitta su yi halittan kuda in ana ɗaukan kuda yana da muni ba mai iya shi don haka yasa babu mummuna a halittar Allah subhanahu wa ta'ala manzon Allah ya hana ka aibanta fuskar halittarsa halittar Allah wannan ya zo cikin alkur'ani a wurare da yawa wanda yake tabbatar maka da wannan ta inda za ka gane kuskure ne mutum ya ce wani mummuna ne la babu shi bai dace ba na farko a suratu sajida aya ta bakwai Allah madaukaki ya ce zalika alimul gaibi wa shahadatil azizur rahim allazi ahsana kulla shay'in khalqahu allazi ahsana kulla shay'in khalqahu Allah shi ne wanda ya kyautata halittan dukkan komai idan ka ce wannan mummuna ne kaga kana nuna cewa ba duka halittan Allah ne yake da kyau ba kaga ka karyata ayar alkur'ani Allah ya samu gane tunanin dan adam shi ke ba shi cewa akwai mummuna la babu mummuna a halittan Allah kaga wannan ayan Allah madaukaki bai ware wata halitta yace tana da muni ba allazi ahsana kulla shay'in khalqahu Allah ya kyautata halittan dukkan komai abinda kake ganin yana da muni wani kuma yana ganin ya fi komai kyau don haka munin ba a halittan ba ne a tunaninka ne kuma ta sabawa halitta din yake zama rahama gare mu domin idan Allah ya halicce mu bai daya ba mu iya bambanta juna amma sai Allah ya canza halitta daban-daban ba don muni ba a suratun namli aya ta 88 nan ma Allah madaukake tabbatar mana ba ma halittar mutum ba sun Allahi lazi atkana kulla shay'in kira in dai ta Allah ce to Allah ya kiyaye wannan kira na halittar kowane abu kira ta Allah subhanahu wa ta'ala an tantance an kiyaye ta don haka yasa ba a cewa wane mummuna ne a shari'ar Allah haramun dai ma min makhluqin ala wajhi al-ardi wa tahti al-ardi wa fawqal ardi illa wa khalaqahu Allahu abda'a khalqi duk wata halitta da ka gani a sama ko a ƙasa ko a ƙarƙashin ƙasa ko a doron ƙasa duk halitta inda ta Allah ce ka je ka sake lura za ka ga halittan Allah ya gama wato kiyayewa wajen kiranta ba abin da ya rage saboda haka yasa a suratul mulki ya ba mu misali yake cewa ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ka lura da wannan ba a ware halitta guda ba ya ba da misali ne da halittan sama amma da ya tashi maganar sai ya kawo gaba ɗaya halittarsa matara fi halƙin rahman in dai halittan allah ne matara min tafawucin ba ka ganin gwaggwacewa ko kuskure ko a ce nan bai yi ba babu in dai halittan allah ne kuma Allah madaukake ce farji basara ka sake mamai da ganinka don kamar inda al-imamul qurtubi ya faɗa a fassarar wannan aya suratul mulk yace ko da Allah ke cewa irji'il basara karrataini irji'il basara karrataini ba wai sau biyu kawai bane ina nufin marratan ba'da ukhra ka kalla ka sake ka kalla ka sake kai ta kalla tsawon lokaci kai ta kalla ko za ka gani akwai kuskure cikin halittar nan ike cewa domin a kallon farko ba a cika gane muni ba kakan ga abu yana da kyau ne kallon na farko amma in ka kura mai ido kana iya gane muninsa wa inna ma amara bin nazari marratayn li anna al insana idha nazara fi shay'in marratan la yara aibahu ganin farko baka ganin aibun abu malam yanzuru ilaihi marratan ukhra shine Allah yace ka sake mayarwa ثم ارجع البصر كرتين ka duba ka sake dubawa yanqalibu ilaykal basaru khasiyan karshen ta za a waye gari ganin naka ya dawo maka da kaskanci domin za a waye gari baka iya ganin akwai wanda zai iya kiran abin da ka gani din in ba Allah ba saboda haka dole mutum zai koma sagiran mutaba'idan an an yara shi'an min zalika abdullahi bin abbas yana fassara wannan ayata suratul mulk yace al-khasi alladhi lam yara lam yara ma yahwa abinda Allah madaukake yake nufi da cewa yanqalibu ilayka al-basaru khasi'an khasi'an shine wanda ya wofinta wanda ya ji kunya shine da larabci ake khasi'an wato in ma kana ganin Allah bai iya ba sake dubawa in ka duba zaka ji kunya abinda Allah ke nufi kenan zaka ji kunya don kuwa Allah gwani ne babu kamarsa kad balagal gayata fil iya in aka ce wa huwa hasir mutum ya gaji ya kai makoran gajiya wajen kallo bai ga kuskure ba don haka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda manzon Allah maganarsa ba ta saba ayar alkur'ani duk inda kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana to babu shakka zaka samu ta dace da ayoyin alkur'ani Allah madaukaki ya tabbatar mana cikin halittansa babu muni a suratu sajida aya ta bakwai alladhi ahsana kulla shay'in khalqahu a suratu naml aya ta 88 sun allahi allazi atqana kulla shay'in a suratul mulki aya ta uku zuwa hudu ma tara fi khalqir rahmani min tafawutin saboda haka sai manzon Allah ya ce la tuqabbihul wajha kar ku yadda ku ce fuska tana da muni kar ku yadda ku ce halittar wane mummuna ce manzon Allah ya ce kar ku yadda wato nan ana magana ne zamanka da yaro saboda zaka tsawatar mishi to tsawatar wanda zaka yi ce kai mummuna a'a babu ba a munana halittar Allah wannan ma yana daga ainihin saba ma ladabi a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ko da bawa ne ko da bawa ne za ka faɗi magana na fushi a kansa to karka yadda ka munana halittarsa karka ce fuskarwa ne tana da muni shi ne yake nufi da la ta ƙulu ƙabbahallahu wajhahu hadisi na gaba حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن أيينة an ibn ajlan wannan hadisin isnadin dai wancan ne ya sake kawo shi an sa'id bin abi sa'id kaisan al-maqburi an abi huraira har yanzu abu huraira yace la taqulanna karka yadda ka ce qabbaha Allah wajhaka Allah ya muna na fuskarka wa wajha man ashbaha wajhaka da fuskar wanda ma yayi kama da fuskarka karka faɗi haka fa inna Allah azza wa jalla khalaqa adama ala suratihi saboda Allah subhanahu wata'ala Allah mabuwayi ne ɗaukaka ya halicci annabi Adam akan suransa hadisin yana sahihu ibn Hibban kitabul haduri wal ibaha faslun fi ta'zib hadisi na 5710 hadisin yana da kyau yana silsilatu sahiha hadisin 862 kaga wannan hadisin ma abu huraira yana cewa kada ka ce fuskar wani kada ka ce allah ya muna na fuskar wani kar kuma ka aibanta fuskar da ta yi kama da ta wani din me yasa babu kyau ka ce fuskar wani mummuna ce saboda allah ya halicci annabi adam alaihi salam akan surarsa a nan hadisin yana kama da wanda ya gabata illa dai kawai ya daɗa ƙara bayani akan darajar fuskar ɗan adam fuskar ɗan adam tana da daraja wancan bayani karka yadda ka aibanta fuska gaba ɗaya umuman halittar allah ba a aibanta ta haramun ne ƙarin da aka samu shine halitta kuma ta ɗan adam fa fuskar ɗan adam ta fi kowace fuska daraja fuskar dan adam ta fi kowace fuska daraja saboda haka sai ya kawo hadisi babi na gaba saboda ya gina maganarsa akan abin da ya faɗa ya yi magana akan babu kyau ka kushe halittar mutum ka aibanta halittar mutum musamman fuska ta wajen baki kenan da bakinka ka aibanta halitta haramun ne to wannan babin fa liyajtani bil wajha fi barbi lallai mutum ya nisanci fuska ta wajen duka idan zai yi duka kar ya daya da ke fuska kaga can an ce kar ka kushe mu fuska halittar fuska din haramun ne ka kushe mata to nan kuma in za ka yi dukan ma ka nisanci fuska kaga kenan fuskar dan adam tana da hurumi shine abin da hadisan nan suke tabbatar mana fuska ta dan adam tana da hurumi wannan dan adam ko da bawa ne baka kushe mu halittarsa sannan baka dukan fuskarsa حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني محمد بن عجلان قال أخبرني أبي محمد بن عجلان يتي بابانا يبان لاباري سننسى إجلان مولان لفاطمة بنت الوليد من يوم جنا أكنسا دكما سعيد بن أبي سعيد كيسان المكبري waɗannan mutane guda biyu sun ruwaito hadisin nan daga abu huraira an abi huraira ta anin nabi sallallahu alaihi wasallam kala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iza baraba ahadukum khadimahu idan ɗayanku zai daki mai masa hidima falyajtanibil wajha lalle ne ya nisanci fuska idan zaka daki wani mai maka hidima idan yayi laifin da ya kai a masa duka kenan to ka nisanci fuska hadisin yana aljami'u sahih wato sahihul bukhari kitabul itki babu idza daraba al-abda falyajtani bil wajha yanta ya taho a sahihul bukhari idza qatala ahadukum falyajtani bil wajha idan ɗayan ku zai zai yi kisa to ya nisanci fuska idan ɗayan ku zai yi kisa ya nisanci fuska wanda babin nan ya shafi kamar haddi amma anan ya ce iza baraba ahadukum idan ɗayanku zai yi duka ya nisanci fuska hadisin yana sahihu muslim yana silsilatu sahiha hadisin 862 don haka anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana abubuwa guda biyu game da fuska da farko aibanta halittan fuska haramun ne na biyu dukan fuska nan ma haramun ne mun yi magana akan wannan hadisin inda muke sharhin hadisi na goma sha bakwai arba'una hadis bayani na biyar mun yi magana akan matsala ta dukan fuskar dan adam akwai hadisai da yawa da suka zo daga abu huraira sun zo da lafuzza daban-daban kamar misali hadisin al-imam al-bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan qatala ahadukum akhahu akhahu idan ɗayanku ya zama zai yaƙi ɗan uwansa falyajtani bil wajhaini nisanci fuska yayi ƙari da cewa fa inna allaha khalaqa adama ala suratihi saboda Allah ya halicci annabi adam akan suransa kamar yadda hadisi ya gabata cikin al'adabul mufrad sannan akwai riwaya ta al-imam ahmad cikin al-musnad yana sahihul jami'i sagir hadisin 703 waɗannan hadisai duk suna nuna cewa dukan fuskar mutum haramun ne shi ne abinda duk malaman hadisi suke bayani a kai saboda hadisan sun fito da bayani a fili wanda baya bukatan wani tawili ibn hajar a fathul bari mujalladi na biyar shafin 216 wa ya dukulu fi nahayi kullu man buriba fi haddin idan za a daki mutum saboda haddi au ta'zirin ko saboda horo au ta'dilin ya zama zaka hori za a ladabtar da wani ko alkali zai yi bulala ga wani ko kuma za a yi haddi za a yi haddi shine kamar za a jefe wani mazinaci idan za a jefe mazinaci fuska dole a guje ta domin akwai hadisin da ya zo cikin sunan abi dawud wa gairuhu labarin wata mata da ta yi zina lokacin da aka zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da za a jefe ta fa amara nabi sallallahu alaihi wasallam bi rajmiha lokacin da manzon Allah ya bada umarni a jifan ita wannan mata wa qala sai ya ce irmu wattaqul wajha ku jefe wannan mata amma ku kiyaye fuskanta hadisin yana sunan abi dawud da kuma sunan nasa'i wannan yasa ibnu hajar yace wa idza kana zalika fi haqqi man ta'ayyana ihlakuhu ita wannan mata za a jefe ta ne jifa kuwa kisa ne za a hallaka ta ne amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a nisanci fuskanta kar ya zama an jefe ta a fuska faman dunahu aula bare kuma wanda za ka masa bulala saboda horo kaga ya fi cancantar a ce ka nisanci fuskansa saboda haka ta wajen ladabtarwa gaba ɗaya shari'ar musulunci ba ta ba da damar mutum ya daki fuska ba abinda ibn hajar ya faɗa wa yadkhulu fi nahyi kullu man duriba duk wanda za a dake shi in dai a shari'ar musulunci ne to ba daidai ba ne a dake shi a fuska ko da haddi ne na Allah tabaraka wa ta'ala abinda ibn hajar ya faɗa wannan yana cikin fathul bari sannan akwai hadisin da ya taho kuma da lafazin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza baraba ahadukum falyajtanibil wajha idan ɗayan ku zai yi duka to ya nisanci fuska fa inna allaha khalaqa adama ala suratihi saboda Allah ya halicci annabi adam akan suransa kamar yadda ya zo cikin hadisin da ya gabata hadisin 173 ku nisanci fuska saboda fuska tana da hurumi Allah ya halicci annabi Adam alaihi salam akan suransa wata riwaya ya ce idza qatala ahadukum akhahu fala yaltimanna alwajha idan ɗayanku zai wato kisa ga wani ɗan uwa shine kamar ya shafi haddi to kar ya kai ga marin fuska idan ma ladabtarwa za ka yi karka mari fuska ya zo da wannan lafazi yana sahihu muslim hadisi na 2617 don haka yasa mari haramun ne a shari'ar musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya fitar da wannan kalma a fili maimakon da yake ya ce kar a daki fuska umuman annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ware mari daga cikin nau'ukan duka din saboda kana iya duka da hannu kana iya duka da bulala amma nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito a fili ya ce kar ka mari fuska akwai riwaya ta abdullahi bin umar wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tuqabbihu alwajha fa inna allaha khalaqa adama ala surati rahman ma wannan riwayar tana da rauni surati rahman wannan riwaya tana da rauni silsilatu da'ifa hadisi na 1176 anan akwai tawilin da malamai suka yi idan aka ce Allah ya halicci annabi adam akan suransa suranwa Allah ya halicci annabi Adam akan suran shi Allah subhanahu wa ta'ala wannan ita ce fahimta mafi inganci Allah ya halicci annabi Adam akan suran shi Allah subhanahu wa ta'ala karka canza wannan fasara yanda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka Abdullahi bin Muslim ibn Qutayba ad-Dinawari ya fassara ibn Qutayba addinawar yana daga cikin masana malaman sunna na zamanin farko ya rasu hijira na da shekara 276 wato shekara 1141 da suka wuce daga cikin littafansa wanda ana samu ana samu akwai ta'awilu mukhtalafil hadis hadisi na 319 yayi magana anan yana tabbatar da lallai kamar yadda manzon Allah ya faɗa haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi wato Allah ya halicci annabi Adam akan suran shi kansa Allah subhanahu wata'ala malamai da yawa sun tabbatar da wannan fassara kamar ibnu taymiya naqbu ta'sis littafin sa da al-imam az-zahabi siyaru a'lamin nubala mujallal na 14 shafin 374 wannan shine fassara mafi inganci duk da cewa akwai fasaran da aka yi kamar kashi uku fasara ta biyu akwai malaman da suke cewa lamiri din yana komawa ne ga annabi adam Allah ya halicci annabi adam ala suratihi Allah ya halicci annabi adam akan suran annabi adam wai malamai suka ce wannan wannan maganar ba ta yi ma'ana ba kamar ibn taymiya yayi raddi akan wannan da al'imamun bai haƙi yana daga cikin waɗanda suka yi magana a kai yana littafin sa al'asuma a sifat a mujallar na biyu shafi na 61 akwai malaman da suke da wannan fahimta allah ya halicci annabi adam a kan suran annabi adam maganar ba ta ba da ma'ana ba ba su son lamirin ya koma ga allah allah ya halicci annabi adam a kan suransa suranwa a ce karka ce suran allah a'a ka ce suran shi annabi adam shi ne ibn kutaiba ya ce a'a idan za a ce karka da ki fuskar wani saboda allah ya halicci annabi adam a kan suransa cewa ai babu wanda bai san cewa duk dan adam da ka sani yana da asali ne da annabi adam ba babu wanda bai sani ba saboda haka bai ba da wata ma'ana ba fahimta ta uku ita ce cewar Allah ya halicci annabi Adam akan suran wanda kake duka karka da ki fuskarwa ne karka kushe ma fuskarwa ne don kuwa Allah ya halicci annabi Adam akan suran nan da kake mara akwai wannan fahimta waɗannan duka magabata sun yi sun tabbatar da hakan illa dai fahimta mafi inganci shine lamirin yana komawa ne ga Allah subhanahu wataala wannan baya nuna cewar Allah yana da fuska fuska irin tamula ba a kamanta siffar Allah da siffan halittu amma Allah subhanahu wataala yana da siffofi babu shakka ya tabbata cewa Allah yana da hannuwa ya tabbata cewa Allah yana da fuska wannan ya zo cikin alkur'ani ya zo cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam mu aqidar ahlus sunna ita ce yadda da abin da Allah ya faɗa a suratu ali imran aya ta bakwai amanna bihi kullum min indi rabbina mun yi imani da shi duka daga wajen Allah yake saboda haka idan aka ce Allah yana da fuska mun yadda Allah yana da hannu mun yadda sannan muna cewa laisa kamislihi shay'un babu abin da ke kama da Allah subhanahu wataala saboda haka shi Allah la masila lahu wala shabiha lahu ba a misali da Allah idan aka ce Allah yana da fuska ba a cewa ga misalinsa ba a kamanta fuskar Allah subhanahu wa ta'ala amma dole ne ka yadda Allah yana da fuska saboda shi ya faɗi haka ya faɗa cikin alkur'ani annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisai da yawa in ka musanta kamar ƙaryata maganar Allah ne da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka tabbatar da abin da Allah ya tabbatar ma kansa sannan ka bar sanin hakikanin abin gare shi cewa Allah yana da sura wannan ya zo cikin hadisai da yawa ya zo cikin hadisai da yawa mun ma karanta cikin darasin al-aqidatu tahawiyya Allah yana da sura amma baka kamanta suran Allah da suran halittarsa haramun ne sannan akwai waɗanda ke ganin ana ana jingina suran annabi adam da suran Allah ne ta wajen daraja kamar yadda ake cewa hazihi na katullahi wannan taguwar Allah ko a ce ka'aba baitullahi ɗakin Allah kaga don an ce ɗakin Allah ba wai ana nufin anan yake zama ba an ba ma ɗakin suna na Allah saboda daraja wannan gurin saboda wurin ibada ne idan aka ce taguwar Allah ba ana nufin Allah subhanahu ta'ala yana hawan taguwan bane la subhanallah ba a kamanta Allah da halittarsa amma an ce taguwar Allah saboda daraja wannan taguwa saboda haka idan aka ce Allah ya halicci annabi Adam akan suran Allah saboda daraja suran annabi Adam alaihi salam ba wai saboda yana kama da wato siffa ta Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana cikin sharh al-aqidah al-wasitiyya na ibn al-usaymin shafi na 109 don haka don an ce Allah yana da fuska Allah yana da ido Allah yana da hannu Allah yana da sawu wannan duk ya zo cikin hadisai lakin la yalzamu min an takuna hadhihi al-ashya mumasala lil insan ba sharadi bane ya zama don an ce ma Allah yana da fuska sai ya zama fuskar sa irin ta mutum a'a ya riga ya faɗa mana laisa kamislihi shay'un babu abin da ke kama da Allah amma tunda ya ce yana da fuska sai ka yarda yana da fuska yaya fuskar take wannan kuma Allah shi ya baro kansa sani amma mun yadda yana ta fuska domin shi ya faɗa mana mun yadda Allah subhanahu ta'ala yana da sura saboda shi ya faɗa amma ba za mu kamanta surarsa da wata halitta ba ba za mu kwatanta wata siffa ta Allah subhanahu ta'ala da siffan wata halitta ba wannan shine aqidar ahlus sunna hadisi na gaba حدثنا خالد بن عمرو القرشي قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي الزبير أبو الزبير سنانس محمد بن مسلم القرشي عن جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري قال جابر عباد الأباري مر النبي صلى الله عليه وسلم بدابة وترانا النبي صلى الله عليه وسلم يا وجه وتدبى قد وسم أمتا علامة أفسكرتا دوتا an yi mata alama da wuta a fuskanta ya ce yudakhinu man khirahu hancin dabban yana fitar da hayaki saboda tsaban azaba da wannan dabba ta samu an mata alama ne da wuta a fuskanta aka yi mata alama amma hayaki yana fitowa ta hancin dabban kuma dabban tana da rai dabban tana da rai annabi sallallahu alaihi wasallam ana yi yana zuwa yana wucewa sai ga hayaki na fitowa ta hancin wannan dabba saboda alaman da aka yi mata a fuska قال النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم يتي لعن الله من فعل هذا الله كتيني ما wanda ya aikata wannan Allah ka la'anci wanda ya aikata wannan ku duba tausayin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan sai manzon Allah ya ce la yasimanna ahadunil wajha kada waninku yayi mu fuska alama wala yabribannahu kuma kada ya fike shi kaga ana maganan dabba ne ko ba ma mutum ba yanzu al-Imam al-Bukhari ya gangaro ƙasa yayi magana akan darajar fuska ta dan adam an haramta ka, ka kushe halittar fuskar wani an haramta ka daki fuskar wani to sai ma ya dawo ƙasa dabba ma haramun ne ka daki fuskanta a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duba tausayi irin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kada waninku ya yi alama a fuska kuma kada wani ya daki fuska wannan hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 2149 hadisin yana sahihu muslim kitabul libasi wa zina babun nahyi an darbil hayawan fi wajhihi in ji al-imamu muslim babin da yayi kenan hadisin yana sahihu muslim al-imamu muslim babin da yayi ya kawo hadisin abdullahi bin umar ya ce babin nan yana maganan an hana a daki dabba a fuskanta sannan sai kawo hadisin jabir a riwayar da take sahihu muslim ita ce naha rasulullah ani darbi fil wajihi wa anil wasmi fil wajihi hadisin da duka na mutum guda ne hadisin abdullahi bin umar amma a nan lafazin da al-imam bukhari ya kawo cikin al'adabul mufrad la'ana allahu man fa'ala haza لا يسمن أحد الوجه ولا يضربنه الصحيح مسلم فا جابر يتي نهى رسول الله عن الضرب في الوجه منظر الله يا هنا أدك فسكا وعن الوسم في الوجه كما النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا أي علامة أجكين فسكا أي زانيم فسكا النبي صلى الله عليه وسلم يا هنا wannan hadisin yana musnadul imami ahmad sun abi dawud duka dai riwayan jabir bin abdullah al-ansari a riwaya ta al-imam abu dawud annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya zo wucewa ya ga ita wannan dabba da aka yi mata zane a fuska aka sa mata wuta a fuskanta har ta kai ga hayaki na fitowa ta ramukan hanci ramun hanci shi ake kira man al-mankhir mankhirahu ramukan hancin wannan dabban guda biyu hayaki na fitowa yudakhinu man khirahu ramukan hancin dabban suna fitar da hayaki kaga wannan dabba ta sha azaba shine sai manzon Allah ya ce amma balagakum shin labari bai iso gare ku bane anni la'antu man wasamal bahima fi wajhiha fi wajhiha na la'anci duk wanda yayi ma dabba alama a fuskanta wa barbaha fi wajhiha da wanda ya daki dabba a fuskanta labari bai iso gare ku bane yana yana sunan abi dawud fana ha an zalika sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace to kar ku sake kar wani ya sake yin alama a fuskar dabba ko ya daki dabba a fuskanta hadisin yana sahihul bukhari wanda ya zo ta riwaya ta abu huraira wanda shi ma yake cewa naha anil wasmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ayi alama a jikin fuska ta dabba wannan sai ka lura da yadda masu kiwo ke yi makiyaya ba su damu ba da yawa ma fuskar ne suke duka fuskar dabban suke duba suke duka lokacin suke kiwon dabba subhanallah a littafai da dama malamai da suke magana akan ladubba misali kamar al'adabu shar'iyya na ibn muflih almajirin ibn taymiya mujallar na uku shafin 141 ya ce la'akari da waɗannan hadisai malamai suna cewa la ya simu fil wajihi idan dai maganar fuska ne to babu rangwame fuska ta ɗan adam da ta dabba an haramta a yi mata wata alama kowace alama a kyale fuska yadda Allah ya yi ta kunga ya nuna cewa a jikin ɗan adam fuska tana da kima fuska tana da hurumi fuskar kuma ba ta mutum kawai ba umuman annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a taba fuska shine abin da hadisin na ya nuna la yasimanna ahadun alwajha kada wani yayi alama a jikin fuska wala yabribannahu kuma kada ya dake shi don haka ashe hatta a jikin halitta na dan adam akwai inda yake da daraja sama da wani wani sashin ya fi daraja sama da wani sashi don haka fuska tana da kima fuska tana da kima amma idan aka zo ta wajen alama din inda ba dan adam bane dabba fa ita dabba fuskan ne kadai aka haramta maka kai mata alama amma sauran sassan jiki shari'a ta ba da dama don shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma dabbobin zakka dabbobin sadaka alama a jikunansu don haka ba laifi ba ne saboda an yi ma dabba alama a jikinta amma a fuska la manzon Allah ya hana al-imam nawawi ya ce abbarbu fil wajhi manhiyun anhu fi kulli hayawan dukar fuska haramun ne kowace dabba kowace dabba ba dan adam kawai ba lakinnahu fil adamiyya ashadda sai dai game da dukan dan adam a fuskansa shine fi tsanani saboda ƙari da aka samu cikin waɗannan hadisai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya halicci annabi Adam akan suransa kaga an samu ƙarin daraja ga fuska ta dan adam sama da fuskoki na sauran halittu wannan yasa fuskar dan adam ta fi daraja akan sauran fuskoki amma ta wajen hanifa ya shafi kowace fuska ya ce walwasmu fil wajihi manhiyun anhu ijma'an duk malaman sunna sun yi ittifaki saboda waɗannan hadisai akan cewa yin zane a fuska haramun ne ittifakan fa amma al'adamiyu fa wasmuhu haram saboda haka yasa alama a fuskar dan adam tana da hadari kwarai da gaske ya ce ƙalal ulama inna ma naha an bar bil wajihi me yasa aka hana dukan fuska me yasa malamai suka yi ta tunani game da hikimar da ta sa Allah madaukaki ya hana dukan fuska ya ce sai suka ce li'annahu latifun ya jima'ul mahasin saboda fuska tana da wato halittanta yana da taushi kuma ita ce take ɗauke da dukkan kyawu na mutum fuska ce ke ɗauke da wannan saboda haka shi Allah madaukaki da ya halicci ɗan adam fuska sai aka yi mata ƙira na musamman kuma sai Allah ya aje ta a wuri na musamman ya ɗora ta a sama can sannan ya haɗa ta da ido ya haɗa ta da kunnuwa saboda ka duk abin da zai taho na fargaba za ka ga ƙoƙari kake farko ka kare kanka idan jin abin zuwan abin ne kunne na jikin kai idan ganin zuwan abin ne ganin haɗari ido na jikin kai saboda darajan kai saboda haka yasa da zaran an razana zaka ga mutane na kokarin kare kawunansu kai shine farko saboda kimarsa da yake da ita wajen Allah kirarsa daban ce inji al-Imam an-Nawawi malamai sun ce kirarsa tana da laushi abinda zai gwada maka haka yace inda zaka daki wani gefe na, na, mutum baya nuna alama da wuri sai dukan yayi tsanani amma fuska in ka dake ta ko da dukar kaɗan ce zaka ga tafiyar da alama saboda halittanta ya bambanta da sauran halittu sannan fuskan nan tana dauke da kwakwalwa wanda kwakwalwa tana da alaka da controlling gaba ɗayar jikin mutum dukan nan da za ka yi yana iya jirkita halittar mutum yana iya salwanta rayuwarsa gaba ɗaya saboda haka ta'adin da za ka yi wa mutum idan ka dake shi aka baya misintuwa wannan yasa ko hatta a littafin fikihu idan aka samu mutum ya yi ma wani rauni aka to diyarsa daban ce da a ce ya yi masa rauni a wani gefe saboda kai yana da hurumi mai girman gaske al'imamu nawawi ya yi wannan bayani wanda in ka duba fathul bari mujallar na biyar shafi na 216 ibn hajar ya kawo waɗannan bayanai din amma in ka dawo saboda shaidan bai barin wata sunna ta manzon Allah sai ya warware ta a duniya akwai wato dambe dambe ya zama wasa ne wanda wanda ya mafi kwarewa shine wanda ya samu fuska ta wajen naushi ko in ka samu fuska mutum to kafi samun daraja sosai saboda shedanci don haka yasa dambe duk wata wasa da za ta shafi bugun fuska wannan wasan ta saba ma addinin musulunci gaba ɗaya babu yanda za a yi ka halatta wannan wasa haramun ne duk abin da zai shafi dukan fuskar dan adam haramun ne da wasa ko da gangan musulunci ya haramta shi saboda keta hurumi ne na fuska wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya daraja shi a fuska tana da hurumi wajibi ne wannan tun zamanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga tabi'ai da tabi'u tabi'in kamar yadda al-imam muslim ya kawo bayanin suwaid bin muqarrin suwaid bin muqarrin annahu ra'a rajulan latama gulaman ya ga wani mutum da ya mari wani bawansa sai ya ce masa awa ma alimta anna surata muhtarama kai baka san cewa fuskar dan adam tana da daraja ba ya mari bawansa ne a fuska ya ce masa ashe kai baka sani ba fuskar dan adam tana da hurumi wannan ya nuna cewa fuskar dan adam tana da hurumi a musulunci kuma baya ga haka akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda abdullahi bin amrin ya kawo yana sahihul bukhari kitabun nikah hadisi na 1839 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna li jasadika alayka haqqan jikinka ma yana da hakki a kanka ashe ba daidai bane ka dauka kowace wasa zaka yi halal ne la jikinka yana da hakki inji annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka ɗauka da salon ado na zamani domin akwai waɗanda inda duk guguwa ta karkata suna bi idan aka ce ma turawa sun karkata ta gefen ado ga abin da suke sai ka ga hatta 'ya'yan musulmai na sha'awarsa ba su tunanin cewa akwai bambanci tsakanin rayuwar waɗancan da kuma rayuwar mu mu mun yadda cewa jikunanmu ma na da hurumi akwai hakki a kanmu domin in ka dubi yadda yanzu salon ado yake musamman amurkawa mutum zai huda fuskarsa ya sanya allura ya sa kusa abubuwa ga sunan ya zana jikinsa sai su ɗauka kamar ado ne haramun ne haramun ne allah da ya yi maka wannan kira da kyau ka ɗauki wani abu ka ɓata wannan kirar da kanka to mutum yana tare da tsinuwar allah yana tare da tsinuwar allah subhanahu wa ta'ala akwai hadisin abdullahi bin masud wanda ya shahara wata rana abdullahi bin masud yake cewa la'anallahu alwashimati wal mustawshimati Allah ya tsine mu waɗanda ke zane da waɗanda suka nemi a musu zane kaga hikimar hikimar magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce masu yin zane da masu neman a musu zane domin almustawshima matar da ta nemi a mata zane annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce la'anallahu alwashimati wal mawshumatu ba la da ya ce wal mawshuma wacce aka yi mazane to da kowa ya shiga amma sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wacce take yi ma wasu zane da waɗanda suke nema a musu zane saboda akwai yaro karami wanda shi bai nema ba kamar zane ba shi ya nema ba kaga sai manzon Allah ya cire shi a cikin maganarsa da wanda ya yi ma wani zane da wanda ya nemi a masa zane da waɗanda ke gyara gida da waɗanda ke neman a yi musu gyaran gira gira gashin ido wal mutafallijati lil husni al mutaghayyirati khalqallah waɗanda ya zama suna kokarin bude haƙoransu waɗanda ke yi makawunan su wushiriya waɗanda ke canza halittar Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya la'ance su qala wannan yana cikin sahihu muslim fabalaga zalika imra'atun min bani asad sai labari ya isa ga wata mata mahaddaciyar alqur'ani matan tana da alqur'ani ana kiranta ummu yaqub wa kanat taqra'u alqur'an fa atathu wannan matan sai ta zo ga abdullah bin mas'ud tace ma hadisun balagani anka annaka la'anta alwashima wal mustawshima wani hadisi ne labari ya iso gare ni an ce wai ka la'anci mata da suke zane da waɗanda ake suke nema a musu zane فقال عبد الله بن مسعود سيما عبد الله بن مسعود يجي وما لي لا العن من لعن رسول الله me zai hana ila'anci wanda manzo ya la'anta idan annabi ya la'anci mutum dan me ni ba zan la'anta ba wa huwa fi kitabillahi kuma gashi yana cikin littafin Allah sai matan ta ce a kadda ka kawo magana a littafin Allah qara'tu ma baina lawhayil mushaf na karanta bango da bango na alqur'ani na haddace fama wajadtuhu ba inda naga Allah ya tsine mu mai zane da wacce ta nemi a mata zane faƙalu sai abdullahi dan masudi ya ce la in kunti qara'atihi laqad wajadti in ko kin haddace alqur'ani kin karanta bango da bango to kin taras da wurin tace ni ban gani ba sai ce to ki karanta suratul hashr aya ta bakwai wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda manzo ya kawo ku karba abinda ya hana ku ku bari babu wannan a cikin alqur'ani sai ita matan ta ce fa inni ara shay'an min haza ai na ga lalle wannan haka ne akwai wannan a cikin alqur'ani wanda malamai ke cewa wannan yana gwada maka haddan alkur'ani babu ilimin hadisi fitina ne don mutumin da ya haddace alkur'ani ba shi da ilimin hadisi ba a ce ya yi laifi ba ya samu babban rabo amma fitina ce gare shi domin zai ɗauka yana da ilimi kuma bai san komi ba domin alkur'anin da manzon Allah ya zo da shi Allah ya ma'annabi umarni ya yi mana bayanin iliminsa to ilimin ka samu baka samu bayaninsa ba domin hadisi shine bayanin ilimin alkur'ani ita wannan mata mahaddaciya ce tana ganin ta hada ilimi saboda haka za ta yi jayayya da malami tun a zamanin manzon Allah abdullahi dan mas'ud idan tana maganar haddan alkur'ani ne akwai kamasa abdullahi dan mas'ud wanda manzon Allah ke cewa a dauki karatun alkur'ani wurinsa don haka in tana batun hadda ne ba ta kai abdullahi dan mas'ud ba amma shi abdullahi dan mas'ud bai tsaya ga ilimin alkur'ani ba sai da ya hada da hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai karatun sa ya albarka to saboda haka yasa idan mutum ya samu alkur'ani ya tsaya to zaka taras da shi mai jayayya mai gardama mai fada da gaskiya alhali kuma a jahilci lokacin da abdullahi dan mas'ud ya gaya mata wannan sai ta ce hau bayan ma ga matarka a gida na ga tana da shi kaji ko maimakon wanda aka ce marga hadisi ya karba la sai ta koma jayayya da sahabin manzon Allah fa inni ara shay'an min hadha ala imra'atika al'ana a yanzu nan da kake wannan magana matarka a cikin gida tana da zane tana kaza tana kaza sai Abdullahi dan Mas'ud ya ce a'a ki shiga gidan da yake duba saboda haka ta shiga gida falam tara shay'an bata ga komi ba jikin matan Abdullahi ibn Mas'ud faja'at ilaihi ta dawo ta samu Abdullahi ibn Mas'ud ta ce ma ra'aytu shay'an ban ga komi ba matanka ban ga sun yi ba to kaga tayi kuskure saboda ya faɗi hadisin annabi domin da yawa shedan yana amfani da mutane ta wannan kuna karantarwa bayan kai baka yi gidanka ma suna saba ma sunna to koda gidan malami na saba wa sunna inda ya faɗa hujja ta same ka ba ruwanka da aikin shi babu ruwanka da aikinsa abinda hujja ta zo da shi shine abinda zaka karba shine sai Abdullahi dan Mas'ud ya ce amma law kana zalika in ma da a ce hakan ya tabbata da a ce matana tana zane kamar yanda nake gaya wa mutane manzon Allah ya hana lam nujami'iha wallahi ba mu zama da irin waɗannan mata inji Abdullahi dan Mas'ud kaga bai faɗa da ita ba bai fushi ba shi yasa al-Imam an-Nawawi nan a sharhin wannan hadisin juzu'i na goma sha hudu shafin ɗari da shida ta ce abinda malamai suke cewa inda za a samu mace da ganganta zana jikinta abinda abdullahi dan mas'ud yake cewa mafi dacewa shine rabuwa da ita wannan mata ka duba sharhin wannan hadisi saboda hadarin zane saboda keta hurumin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya nufin bal kunna nutalliquha wa nufariquha saboda haka haramun alal fa'ila wal maf'ul biha bi ikhtiyariha mace da kanta ta yi kanta zane haramun ne wace ta nemi a mata zane haramun ne a taliba lahu sai ce wa kad yuf'alu bil binti amma ana iya ma yaro zane yana karami shi yasa ake cewa maushuma wanda aka yi masa zane bai nema ba almustaushima wacce ita ta nemi a mata zanen fata asamul fa'ila waye mai laifi iyaye da suka yi ma yaro zane suke da laifi yaro ba shi da wani zane ba da wani laifi wala ta asamul bintu lai adami taklifi hahi na izin saboda lokacin yana jinjiri yana yaro karami aka yi masa zane kuma alkalami ma bai fara aiki a kansa ba saboda alkalamin mala'ika baya fara aiki akan dan adam sai ya balaga saboda haka idan iyaye suka yi ma yaransu zane laifin yana kan iyaye ba yana kan yaran ba don haka hatta zane a yi zane a fuska haramun ne hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisin 4168 da kuma sahihu ibn maja hadisin 1618 ibn hajar ya kawo bayanin da malamai suka yi akan wannan hadisin kamar al-imamu tabari cikin fathul bari a mujallar na goma shafin 377 qala tabari la yajuzu lil mar'ati taghyiru shay'in min khalqin khilqatiha allati khalaqaha Allah alaiha ba daidai bane mace ta canza halittan da Allah ya mata bi ziyadatin aw naqsin ta ƙara wani abu ko ta rage wani abu iltimasal husni saboda neman kyau domin a wannan zamanin akwai mata da ke neman a yi musu kwaskwarima wani gefen jikinsu ya zama ya canza wata takan so a canza mata halittar mamanta saboda mijinta yana sha'awar mata masu mama saboda haka suna neman a halatta musu al'imamu tabari cikin malaman farko yake cewa ko da don miji ne haramun ne mace ta canza halittar da Allah ya mata saboda Allah ya fi kowa sanin ita wannan mata da ya mata wannan halitta kuma Allah ya sani za ta auri wannan miji ya mata wannan halitta yanzu in ta nemi canzawa to babu shakka kamar tana rena halittan da Allah tabaraka wata'ala ya mata ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa almugayyirati khalqallah masu canza halittar Allah da matan da ya zama za su tafi a gyara musu gira fatuzilu ma bainahuma ta raba idan ya zama mace giranta a haɗe yake domin akwai waɗanda Allah ya halice su gira gashin giransu a haɗe yake saboda haka sai ta sa aska ta raba tsakani wa man takunu laha sinnun za'ida al-imam tabari yace da wanda ya zama Allah ya mata wani hakori da yafi sauran tsawo sai ta je a kankare shi ya dawo daidai su zama tsawon su daidai fataqla'uha ko ta nemi a cire to duk harabun ne aw tawilatun fatatta'u minha wa man takunu sha'ruha qasira da matar da zai zama gashin kanta gajere ne aw haqiran ko ko gashin ba mai kyau bane sai ta nemi a canza saboda gashin nata ya zama yana da tsawo fatutawiluhu aw tu'azziruhu bi sha'ri ghairiha ko ya zama tayi ƙarin gashi fa kullu zalika dakhilun fi nahyi duk wannan yana cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana abinda kawai al'imamun nawawi ya yi magana a kai shi ne kuma duk malaman suna sun fada yustasna min zalika ma ya hasulu bihi barar idan ya zama mace ta samu cutuwa a dalilin wani abu da ke tare da halittanta kawar da wannan abin bai zama damuwa gare ta ba don bata kawar da shi don ado ba kamar ya kunu laha sinun za'ida kamar misali ya zama tana da haƙori ɗaya wanda ya fi sauran tsawo idan tana tauna abinci yakan soke ta da soshin yana sukanta a baki saboda haka yasa sai ta nemi a cire shi ko a rage shi wannan ba laifi bane saboda tana cutuwa a dalilinsa ko kuma ya zama an halicci mutum da yatsu in za'ida tuziha yana da yatsu shida kaman cindo kenan yana da yatsu shida sai nemi a cire mara yatsa guda din idan ya zama yana cutuwa a dalilinsa amma idan baya cutuwa kyale wandan cindon shi yafi dacewa gare shi saboda Allah ya fi kowa saninsa da ya bashi yatsu guda shida kyauta ne na Allah subhanahu wata'ala gare ka idan ya zama mutum ya cire da nufin zai makansa wato gyara ya dawo ga halitta irin na sauran mutane to babu shakka yana shiga karkashin wannan amma idan ya zama akwai aibu so da yake samu a dalilin wannan sai ya cire to wannan ba a cewa yayi laifi al'imamu nawawi ya ce sai dai kamar matar da zai zama an halice ta da gashin gemu ko gashin baki wannan matan aske wannan gemun da kuma gashin bakin shi fi dacewa saboda zai zama za ta cutu idan tana zaune da irin wannan halittar da Allah ya mata tunda ita mace ce a dalilin gemun da ta samu fa za ta samu cutuwa fala ya harumu alaiha izalatuha bal yustahab yana cewa mustahabi ne ma ta kau da shi to amma duk wannan ana maganan canza halitta ne idan za a yi kwalliyan da ba zai canza halitta ba fa wannan halal ne kwalliya wanda baya canza halitta ba haram bane shine kamar adon da mace za ta yi da lalle da za ga mata suna ado da lalle a jikinsu wannan ba laifi bane idan dai bai zama suna nunawa ga wasu mutane suna gani ba ko kuma ya zama za a sa kwalli tun da sa kwalli a ido shi ma ai kamar canza asalin halittar idon ne amma tun da ado ne Allah ya halatta shi ga mata amma namiji fa ya sa irin wannan harabin ne sai idan ya zama yana da ciwon ido al'imamu malik ya halatta duk wani ado da ya zama mace za ta yi shi adon da ya zama ba zai dawwama a jikinta ba wannan babu laifi shafa hoda canza halitta ne amma kuma baya dawwama sanya lalle kamar canza asalin halitta ne amma baya dawwama duk abin da ya zama ba zai dawwama ba halal ne amma idan zai dawwama to haramun ne mu ci gaba babi na 93 man latama abduhu wanda ya mari bawansa falyu'tiqhu sai ya yanta shi min gairi ijabin amma ba dole bane wanda ya mari bawansa sai ya yanta shi amma ba dole bane abin da yasa al-Imam Bukhari ya faɗi haka don fahimtar sa ne akwai malaman da suke ganin yanta wannan bawan ba maganar ba dole bane wajibi ne kamar kamar Ibn Hazmi yana cewa in ma kamari bawanka baya ma bukatan ka ce ka yanta shi daga lokacin da kamare shi kawai sai ya hada kayansa ya daure ya fita ya kama tafiya don ya samu yanci baya ma neman izinin ka inji ibn hazmi to saboda shi al-imam al-bukhari bai da wannan fahimtar shi yasa yayi matashi a gune yace min gairi ijabin ba dole bane wato fahimta na fa fahimta na ba dole bane حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة بن الحجاج بن الوردي قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن قال سمعت هلال بن يساف الأشجعي يقول يتي ناجي آه هلال بن يساف يناتيوا كنا نبيع البزة في دار سويد بن مقرب mun kasance mukan sai da sutura na alharir wani nau'in sutura ne a wancan zamani muna sayar da sutura na alharir a gidan suwaid bin mukarrim fa kharajat jariyatun sai ga wata baiwa ta fito daga gidan fa qalat li rajulin shay'an sai ta gaya ma wani mutum wata magana fa latamaha zalika ar-rajulu sai wannan mutumin ya mare ta fa qala lahu suwaid bin mukarrim sai suwaid bin mukarrim ya ce masa alatamta wajhaha yanzu ka mari huskan ita wannan baiwa laƙad ra'aitu nisa bi a saba'atin ni na taɓa ganin kaina ni ne mutum na bakwai wato a gidanmu mu bakwai ne ni ne na bakwai wa malana illa khadimun bamu da mai mana hidima sai dai bawa ɗaya falatamaha ba'abuna sai wani daga cikinmu ya mari wannan baiwa fa amarahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yu'tiquha sai annabi ya masa umarni ya yanta wannan baiwa saboda haka idan aka yanta wannan baiwa ita baiwa ita ce kadai kuma da take musu hidima a gidan kuma su bakwai ne a nan ibn hazmi shi a fahimtarsa annabi ya yi umarni a yanta ta umarnin annabi mai matsayinsa wajibi ne saboda haka idan har aka mari bawa baya jiran mai gidansa ya masa yanci ya kama hanyar sai ya tafi shi hadisin yana sahih muslim kamar yadda yake tafi na gaba حدثنا عمرو بن عون عمرو بن عون ومصدد بن مصرحد قال waɗannan malamai guda biyu in ji al'imam bukhari sun karantar da shi wannan hadisin amru bin aunin da kuma musaddad bin musarhad haddasana abu awana shine alwadah bin abdullah al-yashkuri an firas bin yahya al-hamdani an abi salihin as-samman shine zakwan bin abdullah yantaccen bawan ummul mu'minina juwairiya matar annabi sallallahu alaihi wasallam bawanta ne abu salih asali bawan matar manzon Allah ne da ake kiranta juwairiya ta yanta shi abu salih an zazan shine abu umar zazanul kindi an ibn umar qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul abdullahi bin umar yace naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man latama abdahu wanda ya mari bawansa aw barabahu haddan lam ya'tihi ko ya masa duka a matsayin haddin laifin da bai yi ba fa kafaratuhu itquhu to kafaransa kawai shine ya yanta wannan bawa wanda ya mari bawa ko ya dake shi akan laifin da bawan bai aikata shi ba to kafaransa kawai shine ya yanta shi ka lura da wannan hadisi hadisin ya inganta yana irwa'ul galil hadisi na 2173 yana sahihu muslim kitabul aiman babu suhbatul mamalik wa kafarati mallatama abda kafaratu mallatama abda kafaran wanda ya mari bawa idan aka ce kafara ana nufin kankare ma laifi abinda za ka yi Allah ya kankare maka wannan laifi kawai shine idan ka yanta wannan bawa to kaga ba maganar mustahabi bane duk wanda ya mari bawa ko ya dake shi akan laifi na haddi wanda bai yi ba to kafaransa kawai shine ya yanta wannan bawa matukar bai yanta shi ba to babu shakka yana tare da wannan zunubi kaga mun karanta hadisin abu mas'udin al-ansari wanda yake dukan bawansa sai ga manzo daga nesa yana cewa i'lam ya aba mas'udin i'lam ya aba mas'udin lokacin da abu mas'udin al-ansari yace ya yanta bawan sai manzo Allah yace ai inda baka yi haka ba da wuta ta shafe ka kaga yana gwada cewa inda bai yanta shi ba babu abin da zai hana shi shiga wuta saboda haka yanta bawan dole ne zahirin abin nan amma kaga ya saba mu fahimta shi mai littafin da muke karantawa shine al-Imam Bukhari don haka yasa a karkashin babin ma yace min gairi ijabi yan tashi din ba dole bane a fahimtar al-Imam Bukhari حدثنا مسدد بن مسرحد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان الثوري قال حدثني سلمة بن كهيل قال حدثني معاوية بن سويد بن مقرن حديث ده كرنتا أبايا حديث سويد بن مقرن قال لطمت مولا لنا ناماري ونباوم ففر سيقود فدعاني أبي سبابانا يكراني faƙala lahu ya ce ma wannan bawa iktassa karama kunna walada muƙarrin saba'atan mun kasance yaran muƙarrin mu bakwai lana khadimun muna da mai mana hidima guda ɗaya falatamaha ahaduna sai ɗaya daga cikinmu ya mari ita wannan baiwa fazukira zalika lin nabi aka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce murhum falyu'tiquha ku yi musu umarni su yanta ita wannan baiwa faqila lin nabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ce ma annabi laysa lahum khadimun gairaha ba su da wata mai musu hidima in banda ita wannan baiwa wannan shine dalilin al-imam bukhari wanda yasa yace ba dole bane qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace to fa idastagnaw in sun samu wadata khallu sabilaha sai su fita su rabu da hanyarta kaga ba take bane aka ce a yan tata suna iya ci gaba da zama da ita har zuwa lokacin da Allah ya hore musu yanda za su mallaki wata baiwa to su ita wannan sai su rabu da ita kaga ba take bane ashe yan tata din da aka yi magana kamar da al-Imam Bukhari yake faɗa a fahimtar sa ba dole bane domin inda dole ne take ne ya kamata a yan tata hadisin yana sahihu Muslim kitabul aiman عن معاوية بن سويد قال لطمت مولا لنا فهر فهربت يندهزو صحيح مسلم ناماري wani bawanmu sai na gudu a wannan hadisin al'imamu muslim kenan saɓani yadda ya zo cikin al'adabul mufrad da muka karanta idan aka ce fafarra bawan ne ya gudu amma a sahihu muslim fa na mari wani bawanmu faharabtu sai ni na gudu sun maji ito ƙubaila zuhuri kusa da sallan azahar sai gani na dawo fasallaitu kalfa abi sai na yi sallah a bayan babana ya san ya yi laifi kenan fada'ahu wa da'ani sai babana ya juya ya ganni sai ya kira bawan ya kira ni sun makala sai ya ce imtasil minhu gyara ya rama marin da kaimar fa'afa sai shi wannan bawa ya ce na yafi sun makala sai ya ce kunna bani muqarrin ala ahdi rasulillah mu yaran muqarrin a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance laysa lana illa khadimun wahida ba mu da wani mai hidima illa guda daya falatamaha ahaduna sai ɗaya daga cikin mu ya mari wannan baiwa fa balaga zalika annabi sallallahu alaihi wasallam sai labari ya isa ga annabi fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace a'tiquha ku yanta ita wannan bawa kalu sai suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam laysa lahum khadimun ghayruha ba su da wani mai musu hidima in banda ita wannan baiwa kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa idza stagnaw anha falyukhallu sabilaha falyukhallu sabilaha riwayan al-imam muslim kaga sabanin da ke da tsakanin riwayar al-imam bukhari da yazo cikin al-adab al-mufrad da kuma riwayar al-imam muslim bayawa فإذا استغنوا خلوا سبيلها فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها حديث الإمام مسلم حديث نقبة حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة بن الحجاج بن الورد قال لي محمد بن المنكدر محمد بن المنكدر يتي من مسمك من سونانك فقلت سنتي شعبة قال سيتي حدثني أبو شعبة عن سويد بن مقرن المزني wara'a rajulan latama gulamahu wato suwaid bin muqarrin ya ga wani mutum ya mari bawa sa faqala sai ce amma alimta anna surata muharrama wannan yana sahihu muslim yana sahihu muslim kitabul ayman babu suhbatul mamalik wa kaffaratu man latama abdahu wani ya mari bawa sai ya ce baka sani ba suran dan adam tana da hurumi amma alimta anna surata muharrama baka sani ba cewa suran fuska an haramta taba ta sura na fuska an haramta taba ta ra'aitu ne naga kaina wa inni sabi'u sab'ati ikhwa ni ne na bakwai cikin yan uwa mutum bakwai ala ahdi rasulillahi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam malana illa khadimun ba mu da wani mai mana hidima face guda daya falatamahu ahaduna ɗaya daga cikin mu sai ya mari wannan baiwa fa amarana fa'amaran annabi sallallahu alaihi wasallam an nu'tika annabi mana umarni mu yanta wannan bawa wannan ya samu bambanci da wancan riwaya saboda akwai kalmar inna sura muharrama hadisin ya inganta sura na fuskar dan adam an haramta taba ta haramun ne saboda haka yasa idan ranka ya ɓaci idan za ka yi horo babu inda shedan ke tunzura ka ka taba a jikin dan adam banda fuska saboda wannan hurumin da Allah ya samu fuska shedan yana so ka keta wannan hurumi Allah ka tsare mu haddathana Musa bin Ismail al-Minqari qala haddathana Abu Awana al-Wabbah bin Abdullah al-Yashkuri qala haddathana Firas bin Yahya al-Hamdani an Abi Salih shine As-Saman Zakwan bin Abdullah an Zazan bin Abi Umar shine al-Kindi qala kunna inda ibn Umar mun kasance wurin Abdullah bin Umar fada'a bi gulamin sai ya kira wani yaro lahu kana barabahu abdullahi bin umar ya dake wani bawansa abdullahi bin umar sahabi ne ya dake wani bawansa sai ya kira shi fakka shafa an zaharihi sai abdullahi bin umar ya cire mayafinsa ya bude baya fakala ya ce a uka shin wannan duka da muka yi maka ya maka zafi wato ka ji zafin dukan da muka yi maka kalala ya ce a'a fa'ataka duk da haka sai ya yanta shi sun marafa a udan wato abdullahi bin umar yana so ya tabbatar shin don akwai dukan da zai zama ya tashi a fatar mutum wannan duka da ya masa lahani ko a'a lokacin da ya ce ya yanta shi sai ya daga wani tsinke daga ƙasa rafa'a uda min al'ard ya daga wani ice daga ƙasa faƙala sai ce mali fihi min al'ajiri ma ya zinu hazal uda kun ga wannan tsinke suka ce mun gane ce to ba ni da lada saboda na yan tabawan nan a wajen Allah gwargwadon girman tsinken nan ba ni da lada sam saboda na yan tabawan nan me yasa ya yan tabawan kafaransa ne don in bai yan tashi ba wuta ne saboda ka ba maganar lada ake ba da bai da kibawan bane ya yanta shi yana da lada ya yanta bawa amma ya da kibawa ya yanta shi saboda haka yanta bawan da yayi din kafara ce game da laifin da yayi fa qultu sai nace ya aba abdurrahman lima taqulu hadha me yasa kake fadin haka qala sai ce sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa au qala man daraba mamlukahu haddan lam ya'tihi wanda ya daki bawansa akan wani laifi wanda bai aikata shi ba aw latama wajhahu ko ya mari fuskansa fa kafaratuhu an yu'tiqahu kafarasa ita ce ya yanta wannan bawa kafarasa ita ce ya yanta wannan bawa saboda haka Abdullah bin Umar da ya yanta wannan bawa a lokacin ya yanta shi ne saboda ya kubutar da kansa daga laifin da ya yi aikata ba don ya samu lada ba amma ba shi da lada ba shi da lada wannan yasa malamai fahimtar su ta kashi biyu akwai waɗanda ke ganin da zaran kama ribawa wannan bawan ya samu yanci ya riga ya samu yanci kamar ibn hazmi cikin almuhalla a mujallar takwas shafi na ɗari biyu mallata mahaddan mallata mahadda abdihi au hadda amatihi bi batini kafihi ya ce wanda ya mari kumatun bawansa ko kumatun baiwarsa ya mare ta da cikin tafin hannunsa don shi ne mari fahuma hurrani sa'ata izin ibn hazm ya ce take yana mari sun samu yanci iza kana lati mubaligan mumayyizan in dai wanda ya marin balagagge ne da hankalinsa haka kuma idan mutum ya daki bawa akan laifin da bai aikata shi ba fa huma hurrani bizalika wannan fahimta sani a littafin nailul autar na al-imam shaukani mujallal 6 shafi na 100 ibn hazm kamar yadda ibn hazm ya faɗa cikin al-muhalla al-imam shaukani yace al-latm wa ad-darb yaktabiyan al-itq min ghairi farqin bayna al-qalil wal kaseer abinda shari'a ta nuna kamar yadda manzo Allah ya faɗa cikin waɗannan hadisai in dai kada ki bawa bai yi laifi ba in dai kada ki bawa bai laifi ba ka duba hadisin abdullahi bin umar na karshe man baraba abda man baraba mamlukahu haddan lam ya'tihi wanda ya daki bawansa akan laifin da bai yi ba ko da dukan nan kaɗan ne to dole sai ka yanta shi in dai laifin bai yi ba ko kuma kamari bawa in dai kamari bawa a fuskansa to yanta wannan bawa a dalilin laifi biyu din nan a dalilin waɗannan laifuka guda biyu dole ne wa qad dallat al adilla ala annahu yajuzu li sayyid an yadriba abdahu li ta'dib amma wannan bai hana cewa za a daki bawa saboda horonsa ba kamar yadda karatu ya fara kamar yadda muka gabatar Abdullahi bin Umar ya aiki bawansa da zinari ko azurfa ya zama ya saba ka'ida Abdullahi bin Umar ya dake shi wannan ya nuna cewa ana iya dukan bawa saboda wani laifi da yayi na saba ma shari'a duk da haka in za a daki bawan kar ya dara bulala goma wanda shine abin da ya tabbata iza baraba ahadukum khadimahu falyajtani bil wajha to hatta idan za a daki bawa saboda ya taka dokar Allah kar a taba fuska fa afada annahu yubahu darbuhu fi ghairihi al-imam shaukani yace wannan ya nuna cewa halal ne a daki bawa saboda ya saba ma Allah subhanahu wataala amma dai dukan da za a yi kare kai ga fuska fa yakunu al-mujibu lil itqi huwa ma adahu idan ya zama an taba fuska fa to dole a yanta wannan bawa wannan shine abinda hadisai suka tabbatar wallahu ta'ala a'lam Allah ya sa albarka cikin abinda muka faɗa kuma Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك